أسكتا أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya jinjina yabo ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne mukan zauna a wannan guri domin amfani da daman da ya ba mu iko muka muribanta cikin iko Allah sun tala za mu ci gaba da karatu na wannan littafi na alkaratun rashida a inda muke karanta aljizu uthani juzu'i na biyu za mu tashi ina ne za mu tashi akan attawus labazin attawus shine dawisu kamar da mukan ci da hausa aga bahaushe ya ya ara kalmar larabci attawis peacock to yi zakaru yi annas haza tawisun hadiyi tawisun namiji tawisun mace ma tawisun ikhtala shine yayi takama ikhtala yayi takama al'asu kalmar al'as takan zo da ma'anuna daga ciki idan fili ne kan zo da ma'anin zalla ya kaskantu ya kan zo da ma'anin kahara ya rinjaya ya yi rinjaye amma nan al'as sunan wani ice ne in kun lura suna ne saboda ga alif da damko dama kada kuma tana daga cikin alamomin suna akwai menene al biljadi wa tanwini wa nida wa al wa muslim da lilismi tamyizun hasal yaftinu yana fitinanta mana yana cinyo hankali har ya fitinanci mutum ta sadda shi ne ya tinkaro ga hancin sun littafin na wahid bali asarimul battar zararren takobi mai yanke gaba ala shatimin rasul a fi tasaddi lisaharci asharar ko na wahid bali wajen tinkara masu sihiri masharanta jullas shi ne jamin jalis mazauna almantik mafurta baki kenan gafil shi ne gafalle wanda ya shagalti ga wani abu to waka ne akan dawus kad azharat tawus ijaba واختال بين الورد والآس يفتن الناظري يفتن الناظر في شكله بحسن ريشه الذيل بحسن ريش الذيل والراس لكن أسفورا تصدى له بالذم في في صحب وجلاس وغاب عنه وعاب عنه الساق في أربها عن ثوب ريش نائم كاسي قد ظهر الطاووس إجابه وترانني طاووس سيبين الدا إجابه ما ماكنسا ga irin halittar da Allah ya masa kai ashe ni ma dai kyakkyawa ne ne ashe ni ma dai ga gashi ga kala-kalan gashin jiki waktala sai ya shiga takama bainal wardi tsakankanin bishiyan ward wal ais da bishiyan fureshi yaftinin nazir yana fitinantar mai kallonsa fi shaklihi wajen mene wajen yanayin halittarsa bi husni rishin zaili da kyakkyawan gashin nan na wutsiyansa warras kalman arras yana nufin kai kai an yi ibdalin alhamza ne aka ce arras asalin shi arrasu arrasu wacce ta arrasu shai ba wato yana fitinanta mutane yana baje kolin gashin kansa da kuma gashin wutsiyansa da Allah sun ta'ala ya mishi baiwa da shi lakin na usfuran tasadda lahu sai dai an samu wani tsuntsu lakin na usfunan sai dai wani tsuntsu ta saddalahu ya tinkare shi bizammi da zargi yana kushe shi bizammi da zargi fi sahabin cikin tawagar abokai wajen lasin da kuma wanda suke mazauna wa abas saƙa minhu sai ya aibanta tsuntsiyen kafansa makin gamansa sai zai kalla shi don dubi kafan shi fi urbiha fi uriha ko gashi ba ba kafan duk ta tsotse ta rami an saubiri shi ya sai ya zarge ta an uriha ai tajarrudiha yanda makyangamansa ba gashi ko silili da babu an saubi babu tafa rishin na jawizga na'im mai laushi kasi mai tufatarwa da ismul fa'il na kasa ismul fa'il na na'im na na'am na na'ama ko na'ima faqama min hawliha ta'irun yarmihima bil mantiqil kasi faqala kullun minhuma mu'jabun wa gafilun an aibihi nasi lalle ku ya rabu gaddama fakama min hauliha ta'irin fakama ta'irin min haulihima a gefen su sai ga wani tsuntsu yayin zumbur ya miƙe yarmihima yana jifan su bil mantiqil qasi bil mantiqi da kaga nan mantiq baki ko wurin furci amma yana nufin mantuq din watan da kalmomi wanda akan furta su alkasi masu sa bushewar zuciya ina ta'ibanta su dole kun ku rufe mana mutane baki kawai kai ka zo kana kai ka zo kana aiban mutum kana kallon kafan shi kana aibanta ba kai kuma da Allah dube ka saboda Allah ya maka baiwa da gashi ka zo kana ta alfarma ayawan girman kai a gaban mutane faqala sai kuma kai ya kare da cewa kullum minkum ma'ujabun kowanne ai yana jinjina tare da mamakin irin bai wanda Allah mishi na halitta wa gafilin kuma sannan kowannen ku gafallalle ne an aibihi wa gafilin kuma kowanne daga cikin gafallalle ne nasi kuma mai mantuwa ne an aibihi game da aibinsa kowannen ku na da aibi kowannen ku na da bai wanda Allah mishi eh kaga ya raba gaddama to kalmar nasi din nan ko ya kamata ya ce ni nasin kun ga gafilun kar kuma ta mun yi shayi kalma wacce take makasur wanda ya karike da yawon ko to idan babu ma'arifa ka kama yadda za ka ce waladun aljari in ka zubinta shi ba ma'arifa sai ka ce jarin kaga wannan tanwini shi ne maimakon rafa'an nan tanwini kan zo maimakon rafa'a ta kan zo maimakon jarra nasaba kuma da wa nasbuhu zahar ibn malik kun gani kaga da yace nan gafilun ko wannan kurafkanin ne gafilun ba ya tani ba to ya kamata ne yace nasiyun kun gani to sai yace nasi to bisa ga wata luga ne dan su akwai waɗanda idan suka zo suna mu'talli manqus sukan tabbatar mishi da yawon dinsa ai da wannan ne kiran abdullahi bin kafir tazo wa man yudlilillahu fama lahu min hadi ويا قوم إني أخاف عليكم مثل عفوا يوم التلاقي التلاقي عفوا بند التلاقي تنادي إني أخاف عليكم يوم التنادي kagani duka shi na musu jarra law nadhara an-nasu ila aibihim aibihimu ma'aba insanu alal insani wallau nazarin insanu sai kuma ya waiwayo wannan tsuntsun sai karkato da akalan magana kuma ga sauran mutane yace lau nazarin nasu da a ce mutane za su yi kallo ila aibihim zuwa ga aibubinsu kai kana da aibi ni ma ina da aibi wancan ma na da shi wancan ma na da shi hatta sarki hatta mai kwakwalwa shi ma yana da aibi don idan kana da kwakwalwa wani fagen akwai fagogan da baka da fagogi daban-daban ko fage daban-daban waɗanda baka da kwakwalwa a gurin to da mutane zai suka bada cewa da mutane za su rinka kallon aibobansu ma aba insanin da babu wani mahaluki da zai aibanta ala'in alan nasu ga mutane ku duba an na kira tafi siyakin na fito fidil umun ko insanin ai na kira ce ma nafiya nafiya ce ai to insanin babu wani mahaluki fasara ba babu wani mahaluki daga cikin mutane wanda zai kalli mutane ya aibanta su domin kowa na shi kowa da na shi aibin to bismillahir rahmanir rahim sai kuma darasi ne gaba 37 ko kasbu sukar sandar rake kai wai akwai kasan da ba shi rake kuwa a nan fada wajen shagon ɗan baki wani ya sha rake ya sha rake ya sha rake ya kalla hanyar babban dole ya ce kai da ma dai a ce nan gurin duk rake aka shuka fa wani kuma eh bana wani kuma ya kalli raken ya sha ya sha ya sha mana ya ji zaki cakwai ya ce ikon Allah kamar ba kasa ka shuka ba abin ban mamaki a ƙasa da aka shuka shi amma kana sha ko ƙasa babu haka yake Allah mun gode maka Allah kenan rahikun shine ruwan rake kun gani rahik ruwan rake rahik yakan zo kuma da ma'anar giya rahikun tayyibin kuma yakan zo da ma'anar mai daɗi kaman ka ce kaman ka ce miskun rahikun kun gani to rahikun shine duk wani abu mai ruwa ruwa mai zaki kamar irin su rake kamar irin su juice haka duka rahikun ne kamar ruwan lemu rahikun ne duk dai wani ruwa wanda yake mai zaki na dan ice rahikun ne yasqawnu min rahikin maktum Allah ka samu na darbo flower flower takan dan samar da wani ruwan zaki-zaki haka inda zaka tsinke furen fulawa ka dandana zaka ji shi shi ma rahikun ne nectar addawab dabbobi gadiyatun da kalman gada masu sammako ko mai sammako wacce take sammako gadiyatun ne ruwa wanda yakan zo da zikan zubo da sassa ba shi ma kan ce mishi gadiyatun ko gadi jami'in shi a gawadi gawadin kai afuwan gawad ruwa wanda kan zubo da su safe wanda ruwan safe ba kan ce mishi gawadin gadin ba raba ba raba daban ruwan sama sosai ne sannan kuma girgije ma akan ce maka ta gadiyatun gadiya alhadirat yakan dauki ma'anin halattattu yakan dauki ma'anin mabirni aliyaf lafazin aliyaf yana da ma'anar alkala'ul yabis busasshen ciyawa wanda dabbobi kan ci yakan dauki aliyaf kishir tamli tamr bawon dabino mai kan zo da aliyaf a wannan dan bani ke cikin dabino ba su idan duk ya zo da ma'anar busasshen ciyawa sukan ce ushbun afwan yakan zo da manan ushbun yabis yakan zo da manan alkala'u aliyaf ina wannan ganyen raken yakan zo da manan shi ganyen rake wanda yake aka ci shirya wanda yake ya bubushe dinnan ba wanda za a tattara shi kuma sai a je a ba sa shi kuma ya ta ci na'am min awa'il shita'i a lokacin na qataratun nam shine digo dige dige dropping abu ne drops abu ne abu yanin ka dugo haka qataratun ne qataratun min awail shita'i a lokacin zafi yural atfalu akan ga yara wal ammatu da sauran mutanen gari fitariki akan hanya sa'irina halin zantonsu masu tafiya wahum ya hamiluna a awa da kasbis sukar suna dauke da zandunan rike ya musuna rahikal hul ko ya musuna suna tsotsan rahikahu ruwansa alhul alhulwa mai zaki rahik ruwan rake allaziz mai daɗi har ila yau dai mai zaƙi mai zaƙi mai daɗi kai Allahu akbar barke masu gari aga akwai takanda ko shi ma dangi ne akwai rake kantoma akwai farin rake sannan kuma akwai kwarkwasa wannan afwan menene ko gashi nan akan yi dalili shi ma nan subhanallah mai karfi har yi bawon shi ma yakan zai iya yanka mutum a'a rake ne shi ma kore ne za ka gan shi kore amma ba kore sosai ba kamar raken hausa ne amma shi ya fi kwarkwasa har ya fi rake ya fi raken hausa tsawon gaba akan sa shi a danni ya subhanakallah muna ba cika noma sosai ba ga sunan kamar in fado da yake mun noma rake ya subhanaka allahumma gashi ina kaman fa ina kallon shi yanzu fa to akwai a takanda daban takanda daban dangi ne dai takanda ba kaman dawa take ba ya subhanaka allahumma akwai wani suna ne da muka fi sani shi da shi banda kwarkwasa to in Allah ya tunatar da ni aji na'am min awa'ilin shita'i a lokacin to na'am waturar dawa ba za a ga dabbobi wal ajalatu da amarinki fi jami'i jihatul kutur a dukkan sasanin yankuna kuturu yankuna al-kuturul misri kamar nan misali ba ga tunin jikun ba kuturu tunin jikun gani ga locus kuturin ga dan magaji to duk yankuna yankuna haka su kan ce musu kutur kuma kan yi amfani da shi ana nufin continent ƙara gadiyatun suna masu yin sammako ra'ihatun kuma suna masu dawowa wata za ga akwai wanda suke sammako su tafi fadama da sassafe akwai wanda kuma sai maraice su kuma za a gansu ana dawo suna dawowa ta hamilu makadir suna ɗauki da wani yanki jam'in mikidar azimatin mai girma min hadar kasab na wannan karar rake ɗin ilin mada'ini zuwa ga birane jam'in madina wal hadirat ko zuwa ga birane wal hadirat da kuma cikin gari haka ne da cikin gari da sauransu wa aglabuhu yuhmalu mafi yawancin su akan dauko ne minal mazari'i daga gonaki jami'in mazra'a fil wajhil qibilli ko a sashin qibilli ila sikkatul hadid zuwa ga taragon jirgi hanyar jirgi zuwa ga tashin jirgi sikka shine tarago hadid na karfe watan taragon jirgi dai liyusaffara ilal ma'asiri domin a kai shi zuwa ga gurin da ake tatsewa ma'asir jam'i ne na mi'sar mi'sar gurin oh masha Allah barakallahu barakallahu okay to sharhin durnan ne kai amma ku ta yi kyakwa da kyau barakallahu aga shikenan ka huta barakallahu masha Allah alhamdulillah ya fita kuwa lamiyatul arab barin abhaba za mu yi ƙoƙari insha Allah za mu sata za mu yi dauranta za mu yi dauran Allah da kanta insha Allah to Allah ya sa albarka na? ok na ga maka da yake bako ne da gada yake to tun da na gabe min abin nan ba amma dai ka fitar? to to ni zan baka kudin allah yadda ni zan ba kudin idan sama ta yayyafi ciki ko allah sun tana ni zan baka sai ba shi nima na na gudunmuwan tun daga gane ta so yi zo nan karatu aiko kaga kai ma inda naka gudunmuwan ka ba shi ka gani in ma ba mu kullum bar mu ringa kamai da jaja ba bature yakan ce feel free kalma ce wacce ka amfani jumla ce wacce ke amfani da ita wai ka saki jikinka ka ji kaman kana gida yawwa shi ne aka ce wani bazan fare masinja waɗansu su ma'aikata waɗansu sun zo ma'aikatansu wai shi ma ya ce musu filfiri ya ji ana cewa haka sai shiga ce musu hilili hilili hilili to Allah shi mana gafara na'am Allah ka samu na yasa a duniya da lahira wa aglabuhu yuhmal min al-mazari mafi yawancin raken ana dauko shi ne daga gonaki filojil kibilli daga bangaren kibilli sashi na kibilli ila sikatul hadidi zuwa ga taragon jirgi ko kuma tashin jirgi li yusaffara domin a dauke shi a tafiya da shi a kai shi ila al-ma'asir zuwa ga matatsansa jami'in mi'sar guri da ake tatsa rake fayus na umin sukar daga nan kuma sai a samar da suga da gare shi wani kasabu a awadun kaga sandar rake a awadun yana tare da gaba-gaba ne ice ne watan sandar rake a awadun ice ne ɗawila masu tsawo itatuwa ne masu tsawo jami'in ud watan rake yana cikin tsari ne ko yanayi na ice tablugu salasa amtar tsawon shi bai wuce mita uku wa aksara da abin da ya fi haka wa ya hatawul udu sannan kowane sandar rake yana tattare ne watan ya tattaro ala idda kasabatin bisa ga gabubba masu yawa gabubba daban-daban fi nihayati kulli kasabatin sannan a karken kowane kowace gaba ka'abun akwai dan wani tudu ina wannan tsiran zagan shaka a gefe shi ke tsirowa shi ne ka'ab a nan kun san ka'ab shi ne a gurin da ya dan tudu haka ya da dalilin ma da ya sake ce mu ka'aba ka'aba kenan saboda tana da tudu ba ga idan idan samu ba akan ce ka'abun yawwa to kowanne ga kowace gaba idan ka dubi ta da kyau a gefenta za ga dan hancin dan yayi dan tudu nan ne ke tsurowa yambutu fihi bizruhu nan ne irin shi ke fitowa bizru shine iri bizru iri wa hawlahu warqun tawilun gefan sa kuma zaga akwai ganye mai tsawo akhdar kore khashinun mai kaushi qalilul ard mai karancin fadi wa fi jawfil udi a cikin wannan ud din cikin icen raken alyafun bitulil kasaba to nan kuma aliyaf ina wannan tuwon da ke jikin rake shine laif jam'in laif jam'in sa aliyaf kun gani wanda kake tauna ruwan na fita shine aliyaf to akwai wannan totuwar raken mai tsawo daidai gwargwadon tsawon gaban ko kuma raken to hitu biha qataratun min rahiki a jikinsa gewaye da shi akwai ruwan rake alkhul mai zaki latusa ba za iya digon ba za iya rike ba za iya kiya lissafa adadin digon kowani gaba ba ko kuma rake gaba ki ba waye tuhu tuhu kishirin matinin sannan kuma shi rake kishirin matinin wani bawo mai karfi amlas mai santsi yana gewaye da shi kai kadiri ka san asibin tarkiya nan launuhu akhd ahmar launin sa jani kan tuma kenan ko aw akhdar ko kuma kori kamar rakin Hausa aw abyad ko fari aw muzawwaqun ko kuma wanda yake mai ado akwai da ke wanda yake za ga jikin shi dan zane zane haka ba zawwaqa bi ma'ana zakharafa zakharafa watan akwai waɗanda rakin da za ka gani ɗan mushi ado mai yana da layi-layi haka a jikinsa wannan shi ne karken darasin ko? na? ok to su ba hannun kallon da mutu ƙashe ba na yayin da wasu ne ƙafi ne